لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهد للهد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد أنواع مسلمين wanda muka saba haduwa a wannan wajen tafsiri na studio dinmu na madina tattakawa wanda yake wakiltan masallacin juma'a na wunci idan alhaji barau allah masa gafara da masallacin juma'a muna nan madina tattakawa a ƙashin jagorancin hajjiyar rasul foundation muna yin muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau juma'a takwas ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan biyar shekara miladiya dubu biyu da ishirin za mu ci gaba tafsirinmu insha Allah wanda za mu tashi a cikin suratul jinni bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا أجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجن wannan sura ana sanin ta da suratul jinni wato surar aljannu sura da take magana akan musuluntan aljannu da imanin su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne bambancin alkur'ani da wasu littattafai za ka ji an ce suran kaza inda wani littafi ne ka ne wannan abin za a yi ta yi maka da a ce irin littattafai ne na asatirul awwalin aka ce suratul jinni sai ka ji an fara cewa aljani shine abu kaza mai sifa kaza ga halayensa ga ɗabi'o'insa to ƙur'ani ba haka ba ne nan ne ma aka kada musaila matul kazzabi da anannan Allah wanda ya da'awan cewa shi annabi ne an gaya masa cewa an tsakkaro annabi sallallahu alaihi wasallam da sura suratul fil to da yake bani ne bai san me yake yi ba suratul fil din nan tana faɗin wata mu'jiza ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuna na addini cewa kuma ishara ce ga makiya addini su gane cewa duk ƙarfinka idan ka ce za ka yi karo da Allah za ka yi karo da mutumin mutanen Allah ko za ka yi faɗa da wani sha'ira daga sha'irin Allah za a gamu da bala'i ɗan taƙaitaccen ayoyi aka saukar a cikin akwai ishara zuwa ga iltifati zuwa ga waiwayar da hankalin wanda ake magana da shi alam tara kamar mai da hankalinka ka fahimci wani babban saƙo na ubangiji ga kai fa ala rabbuka bi ashabil fil yanda Allah yayi da fili masu fili ishara ne zuwa ga cewa mutum ne mai jin karfi wai shi abra mai karauta mai kayan fada wanda makamansa a zamanin a duniya babu kamansu shine shi fadan sama da giwaye yake idan a can lokacin ana fada ne da dawaki da raƙuma to shi da giwaye yake yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ce alam yadda alkaidahu fi tadbir to ga yadda Allah ya fanfantar da makin su da suka kulla ba ba nasara wa arsala alaihim tsayran ababil Allah nuna irin sojojin Allah da ya amfani da sojojin gugurgu ga waɗannan mutane masu jin ƙarfi tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asmin maqut kama fa'alna bihi hakaza naf'alu bi kulli jabbarin anid abinda ayar take nufi kenan duk wani jabbari anidi wannan abu da aka yi zama izina gare shi amma shi yake ya dauka irin tatsuniyoyi ne sai sai albilu malfil wa ma adraka malfil lahu qurqumun tawi wa zanabun qasir inna hadha min khalqi rabbina lakathir to gabaki ɗaya an gama abun ba wani karatu ba wani darasi kuma wai giwa yake son ya faɗa to wai san giwa ba dan dace mana giwa tana da dogon hanci to wai san dogon hanci take da ne ga tsare mu da shi a tana gajeren bindi kada mu haka ne a kuma a ƙarshe sai sai ayoyin ke tsaffin nasa suka kare da ƙarya wa inna hada min kalkarar da na lakafi yanzu da Allah giwa irin su da yawa ba ba su da yawa to kaga to haka to ita tsofi qur'ani in ya faɗi ya ba wa sura suna to ba za ka shiga ciki ka ji kuma bayanan abin da aka ba da sunan shine a ciki ba a'a wata waƙi'a ce wanda ta auku da wannan abin da aka ba wa surar suna da shi yasa nan suratul jinni me yawa wanda bai san musulmi da musulmi da sun sani amma da yake masu sauraron ku da musulmi da wanda ba musulmi ba me yawa suratul jinni wani ya ji ce suran aljanu zai fara sa kunne ne ya ji menene aljanu yaya yake to eh haka malaman tafsiri sun iya kokarin su wajen wannan bayanin amma ba shi ne unsur na saƙon da ita suran take ɗauke da shi ba a suran tana ɗauke da cewa wannan addini fa har aljanu ma sun yi imani ne makiyatun ta sauka a makka wa ayatuha samanin wa ishiruna ayoyinta ishirin ne da takwas tana magana akan aƙida da kaɗaita Allah da manzancin manzon Allah da tashin alkiyama da yin sakamako kuma da baki ɗaya turan ta yi magana a kan waƙi'an wasu aljanu wanda suka zo suka saurari alƙur'ani kuma suka yi imani saboda yadda suka ji saƙon da yake cikin alƙur'anin sai nan da nan ya ja hankalin suka yi imani da wanda kuma ya sa suka daina sana'ar su da suka ɗauka suka saba shine satan ji sannan suran tana nuna ba wa annabi labari aka yi ma aljanu sun saurare uhiya ilayya annahu sama'a na farin min jini shi yasa wasu malamai ma suka ce shi annabi bai ga aljanu ba sannan suran ta yi magana akan yanda aljanun da suka daga yin imanin su sai ga shi ilimi ya shige su na ilhama daga wurin Allah subhanahu wata'ala wanda suka rinka girmama Allah suka rinka faɗin darajojin da Allah subhanahu wata'ala yake da shi wa annahu ta'ala jaddu rabbina matta kaza sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah ta'ala nan da nan sun zama masu tafsiri yanzu suka ji ayoyin amma har sun fara fassara wa mutane suna mantama su tafsiri asalin abin da wahayi yake tare da shi sannan kuma suran ta yi magana akan ajaib malakutus samawat wanda su kansu aljannun suka fahimci cewa akwai wani abu da ya auku tun da suna shiga cikin sannan suna satan ji yanzu kuma sun je sun ga an tattauna sama an sa masu gadi abin da ya fi karfin su sun ga sojojin da suka fi karfin su sune mala'iku suna gadi ga kuma an ajiye gwamagwamai na karkashin taurari wanda yake jifa suka ce kai wannan abu akwai abin da ya faru to shi ma sai suke ba da labari wa ƴan uwansu cewa a inda suka ce wa anna lamasna sama'a fa wajadna muli'at harasan shadidan wa shuruba wa anna kunna nas'udu minha maqa'ida lis-sam'i fa man yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada kuma a ciki tana faɗin nau'o'in aljanu cewa a ce kuma aljanu kashi kashi ne akwai azzalumai akwai masu adalci akwai kafirai akwai mu'minai yanda su ma da kansu ke cewa wa anna jinnal muslimuna ومن القاسطون ومن فمن نسلم فاولئك تهروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا كما suka zo suka faɗi wasu kasa'isa na Ubangiji cewa Ubangiji shi yake bantu da waɗannan abubuwa kamar alimul gaibi wala yusiru ala gaibi ahadan illa man nasaba min rasulin fa innahu sulikun bayni yadayhi min khalfihi to a wajen magana a kan su kansu aljanu malaman tafsiri sun kakkasa aljanu kashi-kashi kuma sun kasu menene aljanu aljanu sai suka ce wato jam'i ne tsakanin wato wato al'ajisamun laifa wal ajisamun katifa haɗi ne tsakanin tattausan jiki da tattauran jiki farko dai asali babban halitta daga cikin halittun Allah mai ban mamaki su ne al'ajisam annuraniya ruhaniya al'asaliya albahasa akwai ajisam ba jismu ba ne to za a kira su jismu dai ajisamu dole a kira su jismu saboda wani abu da ake iya ganin sa za a iya ba shi wata kila sunan jismu amma alal haƙiƙa ba jismu ba ne wato arwahun ne asaliya nuraniya bahasa ruhi asalin tsundurutu ruhi ba tare da an sa shi a jikin wani ganga ba waɗannan su ne mala'iku su ba su da wani sai dai su yi tashakkuri da kuma suna iya tashakkuri da komai su yi da ɗan adam su yi da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu kamar yadda mala'ika jibril ya zo shahidu da yawon siyari shahidu da sawadi shi'ari la yura alaihi asar safar da kuma lokacin da ya zo a lafiya su ji ya tsin kalbi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan amma dai ba su da jismu su kuma ba su da wani abu daga cikin kutufatu wani abu al'anwa'un kafi ba su da shi wannan su ne mala'iku to su aljanu sai suka zama in between tsakanin mala'ika da ɗan adam su sai ya zamanto ba haske ne kaman hasken mala'iku ba, su wuta ne, amma yana tare da irin haske irin na wuta. Sannan kuma suna da nau'in kusu a nau'in kafif wani abu, unsurin kafif wani abu mai ɗan kauri mai nauyi a jikinsu, don haka ba su iya tashi irin tashin da mala'iku suke yi, kuma akwai wuraren da ba ta shiga, kamar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa mana cewa ku rinka aukikul awani, ya nuna mu rinka wuta na awani, mu rinka galkul bali saboda ji annan shaidana layar san baba. Shaidan ba iya buɗe ƙofa, ba ya iya buɗe ƙwarya, don haka mazu Allah sallallahu alaihi wasallam sai da daddare ku rinka rufe koyan ku kwanukan ku in kasa abinci ka rufe ka kuma rufe kofa shedan baya shiga kofa to haka wannan yana nuna wato shedanu su aljanu suna da wani nau'i na kaurin jiki da yake hana su tasarrufi irin na mala'ika amma shi mala'ika ba inda baya shiga shi komin kullewanka zai shiga zai ratsa ta tsakanin bango da cikin cikin bango ya shigo abin su saboda shi haske ne zalla su kuma aljannu su ne suka tafi kuma kashi biyu akwai waɗanda suke shayatinu shaitanu su ne kafaran akwai waɗanda suke su kuma kamar za a iya ɗaukar su a matsayin wato musulmi kamar da suka ce annabin musulmuna wa minna al-qasuna to su musulmi wasu ce musu rauhane ne wasu ce rauhane wani abu ne daban wasu ce musu wato aljanu ko an ce aljani ko aka ce aljani jinnu kawai to ana nufin wanda yake mumuni an ce shaytanu kuwa ana nufin wanda yake kafiri wata ce ta dai wannan ba ta fasirin da muke bukata ba kenan amma dai wannan shine a taƙaice bayanan da malamai suka yi game da bambancin tsakanin mala'ika da aljani da dan adam dan adam kuma dama shi jismun ne kasihun shi dama asalin sa jini ne amma shi kuma an ɗauko masa wani unsur daga anasir na ruhaniya aka sa masa a cikinsa wannan ruhin da ake sa masa shi ke motsa shi in kuma aka cire to shi kenan wannan jikin ya faɗi kenan a matsayin ganga babu to shi ma abu biyu ne aka aka haɗa a wuri ɗaya ya hinnu za za ka da arzini bi tasakkulin wa ya hinnu za li sama'ihi bi tasakkuli to kalmar baina baina hazaini wannan ya hinnu za ka ya hinnu za ka li arzini bi tasakkulin shine nauyin yana son ya koma inda ya fito shi ne ƙasa ta kullum son kwanciya sai ɗan adam son hutawa yana unsurin sa na ɓangaren ƙasa ya ja ta kenan yanzu misali sama ihi da sa'udi shi kuma ruhi kullum dama daga sama ya zo da haka kullum yana ƙoƙarin fomfin ya tafi inda ya fito to shi ne ake tafi shi ne mutum yake tsaye a tsakani to shi ne himma himman ka ta ɗaga ka ka je kai wannan aiki kai wannan aiki shi wannan ba hutu yake so ba yasa zai ka ga mutum ya zo har tsufa ya zara dama shi yana da himman ya tashi ya abubuwa amma jikin ya ci saboda wannan abin da aka haɗa shi da shi ya gaji shi to ni yake ji to ya gama falafin to sai a zare asalin wancan wanda aka haɗa su din shi ke da shi sai ci gaba da harkarsa wannan kuma sai a binne shi ya riga ya gama gajiya to wannan shi ne aka ce alaƙa tsakanin mutum menene alaƙa tsakanin aljani mala'ika da aljani da mutum to malamai suna da har yanzu tattaunawa akan ita ita wannan waƙi'a ta zuwan aljanu jin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a gaskiya kusan eh lallai a waƙi'a biyu ne amma da yawa daga cikin malamai suna haɗa ta ta zama ɗaya amma a wajen mafi yawancin malamai wanda suka fi rinjaye waƙiyar guda biyu ne ruhi ilayya annahum sama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan adaba li hadi ila rusdi fa amanna bihi wannan waƙi'a ce wanda ta faru suka ce a suko ukaga wajen suko ukaga وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما ألبي ولوا إلى قومهم منذرين wannan kuma jin nasiba ne a wajen da'ifa wannan shine kusan mafi yawancin malaman tafsiri suka tafi a kai amma akwai malamai da yawa suke ta duka ɗaya ne to amma dukkan kullun amarat wa dala'il ta duba ala annaha waje a kai suna nuna cewa ana waƙi a gane waƙoƙi ne guda biyu. A uluhiyar ilayya wani ka gaya musu Allah subhanahu wa ta'ala aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ya isarwa mu al'ummar sa. Ya gaya mana uluhiyar ilayya an ayyo min wahayi annahu sama'a nafarun min al-jinn cewa wasu jama'u daga aljannu sun zo sun nemi jin alƙur'ani wannan shine aka ce wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita ya yi tafiya da shi da sahabbansa suna daidai wani sai suka isa wajen su okaza da daddare ko suka kwana a wurin da safe manzo sallallahu alaihi wasallama ya tashi za a yi sallar asubahi sai yake sai ya karanta suratul taha to akwai aljanu a gurin sai suka zo suka kewaye suna jin wannan karatu su kuma wannan aljanu abin da ya kawo su shine su suna zuwa satan ji sukan je ne su fashe a jikin sama ta ɗaya su mammannu da jikin sama ta ɗaya suna jin hiran mala'iku su ko mala'iku suna ta san ciki ko da yake malamai su kuma ita ba fa rufin sama din nan fa ba wai kamar yadda ka ɗauka za ka zo ka samu dakin ba ne a'a dakin din in ma akwai shi na haske ne da glass misali wanda zai hana ka tafi ka shiga cikin can amma ba dakin ne irin na duhu ba babu duhu a sama wannan shi yasa aka ce ita rana tana sama ta hudu wata yana sama ta daya domin idan ka ce duhu ne to daga sama ta hudu yaya haske zai iso nan kaga ta so da ka wannan haske da yake ratsowa ya ratso sammai har ukun nan ya iso nan wa'annan gilas ne kawai kamar yadda ake yin gida a yi gilas gida ko ko ina yana rubuce amma kuma ba abin da baka gani ta waje ko kusan kamar haka ne wannan shine dai abin da malamai suka fassara suka fahimta cewa rana tana sama ta hudu ko tana sama ta biyar wannan hasken ne kuma ma a sama ta biyar din da take ma sai aka ce wato asalin kunturun na kai shi ne a sama unsurar na ɗin shi ne a sama kamar toci a ce an yi toci ne haske ƙasa haske sama haske amma wajen da gilas yake mai ba da haske ne sanyi shi ne ta ƙasa wajen da asalin zaiban da tocin hasken tocin yake tafiya mai zafin shi ne ta sama wai a haka fa zafin da muke ji na rana sama take kallo da za a biyo ta haka to babu wanda zai rayu a bayan ƙasa gaba ki daya to a haka ne suke haskowa kuma duk da haka kamar suna mata hijabi har sunna muke jin sassauci na cikin banda kuma in an guto saman ma to su kuma masu ilmin falak turawa suna magana akwai ozone wa'inda su wa'innan ozone din su ma suna tattare wannan zafin nasa tukunna sannan da iso gurin to su sukan je su mannu a sama su ji me ke nuna sama a rufe take sai an buɗe mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Jibril ya sanje ya buga kofa to ai malamai suna cewa to me da Jibril da buga kofa aka ce ai ya zo da wanda ba irin nau'in gurin ba ne shi yasa sai ya buga kofa wane ne Jibril ne a to Jibril kuma yana yin buga kofa kana tare da wani kenan wai ke tare da kai Muhammadu ne ta duniya ta tsare har Muhammadu an aiko shi an aiko shi To, to suna zuwa wannan satin bi hanyoyin da suke bi su je su ma kan sun ce nau'i nau'i ne aljanu kunna ɗara'ika ila da to hanyoyin da suke bi su je kawai ranar sai suka je ko sun ga masu gadi ko ina an zuzuba mala'iku da kayan faɗa an kuma ga saurari suna ballewa suna tartsatsi suna jefo bom ɗin babban wuta da sai suka gudo da suka gudo sai suka zo suka kewaye abin duni shi ne ke da iblis da kufa mun je mun ga sama ta canza akwai matsala me yake so ko me ya faru gaskiya yanzu dai an sa masu gadi ba wanda ya isa ya je yi to da su kuka je ne kun fake su da mala'iku za su ai ubangiji ya ce za a yi kaza gobe za a yi kaza ranar kaza za a yi kaza sai su rugo da kudu sai zo su samu bokansu bokan da suke tare da shi yake biya musu bukata a bayan ƙasa sai za a yi kaza za a yi kaza shi kuma sai tare jama'a a yi gobe za a yi kaza za a yi kaza sai ana ta bokaye sun san gari to tun da manzo sallallahu alaihi wasallam aka aiko su sai aka toshe wannan kafan gabaki daya to shine suka kewaye su yake to babban al'amari ya faru biyan da aka yi ku kewaye ku ku karata bayan duniya kaf ku je ku gano me ke faruwa ku kawo min rahoto to shi ne suna yawo suna karaɗewa ɗin tara ita kila da kowane irin group suna nasu layi to waɗannan aljannun su sai suka taho suka iso ukaga da suka zo sai suka ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani to da suka ji suratul qaha din sai imani ya shige ta ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkirata liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وفي الارض وبينهما ما تحت الثرى ان ترد تسالك ان يعلم السر وخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل تجعل da suka ji haka da suka ce "Ah," sai suka yi imani suka yadda to a wannan yana nuna masu kwata ma shi manzon Allah bai sallallahu alaihi wasallama bai san suna sauraron sa ba sai suka je suka yi ta bayani wa sauran aljanu sai zama sun bambanta da wajen aljanu su sun karɓi musulunci kenan na'am to wannan shine fassara ta farko ta maganan a uluhiyya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi shi wannan karatu ne ban mamaki yahdi yana shiryarwa ne ila rushdi zuwa ga abin da yake shirya ne shi dan adam da kowane irin jinsin ma halitta baya in ka ga ya yi ganganci in ka ga ya ki karɓan abu biyu to ganganci ko mi lalacewar mutum Allah ya ba shi wata kasa a zuciyarsa da kwakwalwarsa wanda wannan kasiyar zai yi aiki ne shi yasa Allah baya karɓan uzurinka inna hadaina mustabila imma shakiran ko in ma kafura Allah ya sa maka wani magane a cikin zuciyarka wanda za ka gane kana iya bambance mai abu mai kyau da mara kyau inda Allah ya mutane haka wani ne zuciyarsa shi sai dai Allah dama ya ce in ka ga zuciyarka ba ta ɗaukan wannan hasken to rana ala kulubin maganu ya zunubanka ne suka yawa har sai ya zamanto zuciyar ka yadda zuke da ibi irin sai negative din ta zama positive positive din ta zama negative to abu biyu da nake faɗa shi ne adalci da zalunci azzalimi ya san shi azzalimi kowa ya san wannan abu adalci ne wannan abu zalunci ne in ka ga ɗan adam ya ce bai gane ba to da gangan ce ƙarya yake yi yana wankan da hankalin mutane ne kawai amma ya san shi da kansa shi ya san in shi adili ne ya san shi adili ne in shi azzalimi ne ya san shi azzalimi ne haka kuma abin da yake shiriya da abin da yake bata Allah ya riga ya tuta wa ɗan adam ya riga wannan abu daidai ne wannan abu a daidai ba ne shi ya sa maƙiyin gaskiya yake son karkaji mai faɗakarwa saboda wannan za ka yi amfani da wannan hikimar da Allah ya sa maka ka gane ko da sau dubu ya za ta maka ba gaskiya ba ne ƙarya ne ka za ka gane to kai ya baka kawai ka jima shi sa dan muka karanta a cikin suratul mu'min kullum inni kullum ma da'awtuhum litajzul lahum ja'alu asabi'ahum bi azani wasta da tawfi ya bahu wa asar wa sakabar kibara saboda wannan abun a kowace hanyar kar gaskiyar da la tusmu ila hadal qur'ani wal gawdi duk dai saboda kai in kana da an barka da dabi'an ka za ka gane gaskiya to shi ne su ma sai suka ce a qur'anin ajalan li hadisi la rushi abin da yake kira shari'a ne abin da yake ba ba abun kyama gaskiya ne to haka kuma duk abin da ya shafi addini kowane ne ta je ka same shi in kai masa tambaya ya dai ya masa hauka ya nuna ba so amma in ce masa yanzu dan Allah da annabi wani mutum ya ci najasa da hankalin yanzu mutum ya ci mutu ko ko shi ne cin mutu ne ka same shi to mu da wani ba mu ba mu ganin matsala ba matsala amma dai shi in ka ga masa ya zama mushi ko ba daidai yake da mai kyau mai lafiya ba abin da zai bugar da hankali ba daidai yake da abin da ba zai bugar da hankali ba ka nemi matar wani ba daidai yake da matar ka na sarka ba duk irin waɗannan abubuwa da shari'a ta hana hankali yana da matakin da yake tashi abin da yake shirya ne da abin da yake ɓata shi yasa duk ne abin da yasa shi alƙalin abin da ba shirya ba baya son ka gan shi yasa manzo Allah ya ce wanda duk ma haka bi nafsika sallallahu alaihi wasallam zunubi abin da ya ma kai a ranka in duka je ka samu ɗan jiya a gidan jiya ya zo zai zauna ka ce Allah ya ba da lada sai fa ba ba komai ka ci ba kai wani ana cewa ne Allah ya ba da lada sai wallahi ban ba ta da ni kake mun dinki ka gani gaba ɗaya shi ya san abin da yake yi ba daidai ba ne saboda wannan abu da Allah subhanahu wataala ya sa wa ɗan adam to shine suka ce ya haji ila rufi yana shirewa zuwa ga shirya a aman nari mu mun ga shirya ya kira mutane zuwa gare shi shirya ko ya kamata a bi ta bai kamata a bi bata ba shi yasa mu muka yi imani da wannan littafi da wannan su gamsar da ƴan uwansa aljanu cewa duka sun kawo muku shirya ne ba sun kawo muku ɓata ba walan mu shirka bi rabbina ahadan ba za mu sake haɗa wani wani abu ba mu bauta musu tare da ubangijin nan وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه abinda muka ji daga wajen wancan mai karatu shine mun ji yana cewa ta'ala jaddu rabbina girman ubangijinmu ya girmama kwarai da gaske ya wuce a kwatanta shi da komai balle har a bauta ba wani abu ba shi ba kuma ubangijin mu ba yadda kuke zaton sauran halittu ko mahalukai haka yake ba mata kaza sani batan shi baya bukatan mata baya da mata kamar yadda wasu suke cewa yana da mata ko baya da mata wala waladan baya da ɗa waɗannan duk nau'i ne na buka na abin da ake gajiyayye yake bukatar gajiyayye shi ne ɗan adam yana bukatar mata saboda mene an sa masa sha'awa saboda ya kawar da wannan sha'awa ɗin na ɗaya kenan yana bukatar mata domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce liyar kuna ilaiha ko dan mutum ya nutsu zuwa gare ta to kai kana da damuwan da har kana bukatar wanda zai baka nutsuwa zai sa ta cikin nutsuwa to shi Allah ina maganar cewa har ma yana da wani abu da zai raba shi da nutsuwa yace ko yana bukatar abokin zama babu wannan wala waladan na kasan da yasa kake bukatar ta shi yasa Allah ya tsananta wato gargadi ga wanda yake saba wa iyayensa in sun kai tsufa saboda Allah ya tanade ka ne kai na a yi ba ni jijiri in ba ka manda kana rarrauna uba yana tsarfa da kai da mahaifiyar gaba ɗaya duka sun kuna ƙarƙashinsa ne ya yi ɗawainiyar mahaifiyarta ya yi ɗawainiyanka har ka yi tana kana girma kana girma kana girma har ka yi ƙarfi idan ka yi ƙarfi shi kuma daga lokacin da kace ka yi ƙarfin da shi kuma ya fara saukowa yana rauni yana rauni to gitirin da ya baka yanzu ka baki manza lokacin da ya rauni zai komo kamanka wataƙila shine Allah ya ce amma ya bayyana in lakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kai ma kana yaro haka haka suka ta wahala da kai suka ta zillanka to yanzu kai ma lokacin biyan bashi ya zo sun tsufa sun yi rauni babu kuɗi a hannunsu kun gama kashe kuɗin a jikinku kun yi karatu kun yi ilimi kun yi kasuwanci kun yi menene to yanzu su kuma duk kuɗin abin da suka mallaka na su wani suna yin don da suke mallaka wai sun sai su ga sun ɗauki ɗawainiyan ku inda mutum shi kaɗan su zai ɗauki ɗawainiyan kan ne ai babu wani matsala kuma haka ba amma tefane ne shiga nan ya je gona ne ne duk wannan ya tara kuɗin a yi masa aiki ya biya masu aiki duk wannan ya za wani dafi da shi kai Allah wa kubar ya ce idan ta shekara kamar hamsin Allah ya ba ka zuriya idan idan ba ka zuwa titin ba za ka san abin da kake yi ba amma wata rana ka leƙa titin sai ka ga kwanuka rasata ana ta zuba abinci sai ga kai ne almajiri wanda ke za a samu a kwanon mai kyau da sauransu amma ba a cikin abin da aka dafa nan wanda kai ne kai wahalar taro sun nan kai ne aka ba ka wata kila one over one hundred in baka mai da aka yi ba kuma in an kawo lokacin da kake lafiyar ka kana iya cin rabin malmalan da ake kawo maka a kwano amma lokacin da shekaru suka yi shekaru sai ka ga a cikin malmalan an dai sa maka da yawa su za ka ji cin abubu a tumami abin da za ka ci a ciki bai fi watakila one over five ba ma ya ishe ta ɗaya bisa biyar to wannan duka wannan hidiman to kai kuma karama shi ne wato an juya kenan saboda haka a mutum yana da abubuwa da suke gadon da shi gaskiya wanda idan ya yi amfani da hankalinsa zai ga cewa biyayya ma a wajibi ne gare to wannan shi yasa mutum yake bukatan a domin in ya zo ya yi rauni su kare shi security sai koma ta jikinsu kowa yana ji yana da 'ya'ya yana tsoronsa saboda shi ya taɓa shi 'ya'yansu za su taso kuma ba za su bari ya wulaƙanta ba za su bari ya yi tsufa ya yi har ya rasu rayuwarsa cikin mutunci ko na baya da kifi yana gani yana da wa'anda za su masa wannan to Allah yana ruwansa da wannan sai Allah wanda yake shi baya da farko baya da ƙarshe to ka ga bukatun ta ta so ga Allah subhanahu wataala wa annahu kana yaqulu sabila wa annahu kana yaqulu sabila ala Allah shababa wa annahu har yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam ce an yi mun wahayi cewa su aljanun nan sun zo suna bayani suna cewa suna bayani wa mutanen su annahu cewa yadda al'amarin yake kana tafihuna wawayen mu ne suka kasance ya kulo da suke ya kulo suke faɗin shaƙaƙa magana da ta wuce gona da iri alallahi a kan Allah jahilai ne ba su da hankali shugabansu shine iblis shi yake koya musu wannan su rinka faɗa wa Allah abubuwa wanda ba su dace da shi ba na sharikai su rinka ba shi shariki su rinka haɗa haɗa shi da wasu abubuwa suna cewa suna suna nuna shi a matsayin mabukaci wannan zance ne na jahili ba zance ne na mai ilimi ba don haka kuma ƴan uwan mu aljanu ku daina wannan da wauta ne yasa muke yin wannan zuwa hankali ya zo mana nan وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا na'am wa anna su waɗannan group na aljanu ɓangaren waɗannan zuriya na aljanu suna nuna uzurin cewa su ba su yi kafurci saboda son zuciya ba kawai a wato kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shayatin aljinni wal insi yusi yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura to su an yi misguiding din su ne su da a ce sun fahimci gaskiya da ma ba su yi wa'annan abubuwa da aka yi na kafinci ba amma su iblis da manya-manyan su sun gaya musu maganganu kuma sun rarrance musu kamar yadda dama iblis sun san shi babban makaryaci ne wajen annabi adam ma aka yi je wa qata mahuma inni lakum ana lilan nasi to su wa'annan gurbin aljannu da suke imani suka ce mu ba mu ɗauka mutane girman Allah da yake da shi da mukamin Allah mu ba mu ɗauka mutum zai iya yin tsaurin ido ya yi ƙarya wa Allah to shi yasa muka bi abin da Iblis yake umarnin mu da shi saboda ya rantse mana Allah kaza kaza ne Allah na da ɗa Allah na da mata Allah na da abokin tarayya ko mu ɗauka ɗan adam zai yi wa Allah ƙarya ko ke ɗan zai yi wa Allah ƙarya ba shi ne suke faɗa min cewa zanen na mun ga mu Allah ta kula din mutane ba za su faɗi shaɗaɗan zance ko kaduban ƙarya ba wal jinnu da aljannu ba za su faɗi kaduban ƙarya ba ala Allah ga Allah shi yasa muka yarda da abubuwan da suka faɗa amma yanzu sai muka fahimci ake sun cuce mu ne sun mana ƙarya suka raba mu da Allah nan وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا na'am wa annahu kun san dalilin da yasa aljannu suka zama masu girman kai har suka samun cewa Allah suka daɗa ɗagawa dalili kana rijalun min al-insi wasu mazaje ne daga cikin mutane ya uzo da bin jalin yinan jinni suke neman tsari da wasu mazaje daga aljannu suka mai da su kaman alloli idan mutum ya zo sai ke ɗanye musu wasu waji cewa in mutum ya zo wurin da yake tsoro idan dai zai ce Allah ko kuma a idan dai zai ce shugaban wannan guri ina neman tsarin ka daga wawayen talakawanka to wai haka aljanu suke so in ka faɗi haka to ba abin da zai same ka dorajin da ka je ko wani wani turkuki da ka shiga in dai kana tsoro da aljanu a gurin in ka ce shugaban wannan guri ka yi kira ko baka ga komai ba shugaban wannan guri ina neman tsarin ka daga sharrin wawayen mutanenka to ba abin da zai same ka to shi kuma shugaban ya ce da a ce mu mun girma mun shugabanci mutane mun shugabanci aljanu shi ke nan sai daɗa ƙagawa to wannan shi ne ya sa aljanu da yawa suka halaka suka ɗauki girman kai cewa mutane suna neman jagorancin su wajen tsari don haka sai suka ɗauka su ma an ba su wani nau'i na ubangijin daga to shi ne abin da ake nufi a nan wasu mazaje daga daga mutane suna neman tsari da wasu mutane daga daga wasu da wasu nau'i daga cikin aljanu sai suka tsara ma aljanu girman kai da dubiya da kenta da iyaka na'am وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أهدا yanzu kuma aljanu sun koma suna ba wa ƴan uwansa aljanu labarin mu mutane suke mu aljanu mu sani ba wa annahum ashe su ma mutane zannu suna zato kama da nan kuma kamar yadda ku ma aljannu kuke zato Allah ya haka Allah lahu ada cewa Allah ba zai tada kowa ba kamar yadda kafir kafirci da alkubur milla wahida kamar yadda kafircin ne da ashe mutane ma haka ne mun ce babu wani tashin kiyama ashe su wa mutane su ma sun faɗa haka sai yanzu muka ji a bakin annabinsu yana gaya musu cewa kar su tara Allah da kowa kuma akwai tashin kiyama kuma wannan maganar mutum tashin kiyaman nan ba daidai ba ne nan وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت هرسا شديدا وشربا نعم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت هرسا شديدا وشربا to kaga irin usulubin Qur'ani kenan shi yana da wani usulubi na iska wanda ba kowane littafi ne yake da wannan usulubin ba asali wato akwai yana yuqaddimul ahamma qabla al muhimmi yakan gabatar da abin da ya fi muhimmanci kafin muhimmi ahammu shine أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وأنونا أن نسلم إيمانا كما قال شيء أهم ko amma da a ce qur'ani zai dauko ku dole masu yin kinsa irin na mutane ne sai sai mu fara jin kawai an ce kulubi ilayya a'udhu billahi ba haka bane amma dai ni zan misali ne dan mutane su gane ko sai mu ji an ce kulubi ilayya أن أن نفرا من الجن لمسوا السماء فوجدوا ملئت حرسا شديدا وجبا na ba ta gane abin da nake yi wato a fara faɗin yaya abin ya faru sai da suka samu wannan harasan shadidan wajen ba sai suka bincika da yake faruwa sannan har suna kai da ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai aka fara faɗin al-ahammu da qadimul ahammi qabla al-muhim wannan ma muhimmi ne amma sai aka dawo da shi daga baya saboda shi baya ba da wani fa'ida na asalin sako da ake zuwa isar sai dai yana ba da fa'ida ne na labarin kisa yanda abu ya faru to shi ne wannan shi ne farkon magana aka jinkirta shi zuwa nan wa'anna la masana sama'a kamar kun ce musu yaya aka yi kaje ka samu wannan labari har kuka ji wannan karatu har kuka ga wannan annabi har kuka yi imani da shi yaya aka yi a anna da matsalar sama ai mun je ne abinda muka saba nan na zuwa shafa jikin sama mu saurari maganganun mala'iku fa wajadna sai muka samu saman nan muli atharatan kadidan an jika ta da masu zafi masu tsanani malamai suka ce a nan ma kawai za ka fahimci cewa tsaron ba na wasa ba ne har aljani ya ce maka haratar ne shadidan tsaron ba ya kai tsaro to kusan tsaron ba na wasa ba ne ya ga abin da ya fi karfin sa ninkin da ninkiya yana suka ce mu da haratar shadidan wasu kuma wato tashin hankalin ba kaɗan ba ne ga ga ga manya-manyan mala'iku masu gadi kuma ba ba ba nan abin ya tsaya ba da kuma bindigogin bindigogin taurari wato ana ana watsi da wuta taurari suna watsi da wuta ga kuma mala'iku masu gadi wanda duk wanda suka gani za su buge shi ya karere ya lalace ya zo ya a ƙasa wannan shine dalilin da ya sa muka kai ga wannan sako sai muka dawo muka yi yawo muna neman ina ne me yake faruwa saboda Idris ya ce babu abin da zai sa aka faru sai dai babban magana to a haka ne muka zo muka samu wannan karatu muka ji shi na'am وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا da yake su da ra'ayi kira gane to ai yanzu sun je ne suna kiran talakawa su zo su yi imani ha to ku me yake kai ku sama kamar masu talakawa su kenan suka tambaye su me kuke zuwa sashen ji me me yake kai ku sama suka ce a wa anna mu ai dama kunna da qa'udu lin ha maqa'ida listami akwai wurare ne da muka yi inda muke zaunawa don sashen jin magana don haka yanzu muna gargadin duk masu zuwa wannan irin mu irin mu ba man yanta ne duk wanda ya je sauraron irin wannan magana da muke ji din al'ada yanzu kan yajid lahu shihaban rasada zai samu an kafa masa wata igwa na tauraruwa wato kamar da ta san a ce an kafa igwa ta fuskanci wurin kana zuwa za a harbe ka da wuta to haka mala'iku za su harbe ka ko kuma tauraruwa za ta harbe ka da wuta dan haka kan muna gargadin ku kan kowa ya sai ya sake cewa zai je sashen ne na'am وأنا لا ندري أشر أميد بمن في الأرض أم أراد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا na'am wa'annan cewa mu bari mu gaya muku gaskiya lana dari ba mu sani ba dama ƙarya muke yi mu ba mu muka sani a karan kanmu ba zuwa muke mu ɗan tafi ji kamar yadda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi shi Iblis yakan je shaidanu sukan je su tafi ji in sun samu magana baya ɗaya yudifuna alaiha tis'atan wa tis'ina kizba in suka samu ɗan labari guda ɗaya sai su ƙara masa ƙarya tasa'in da tara ta zama ɗari to mai gaskiya cikin bayanan nasu tasa'in da tara ɗaya ne kawai wataƙila zai zama gaskiya to a haka kuma sai suka nuna mu mutane da ƴan uwansu a jirgin ai su sun san gaibi to shi ne yanzu suke wanke kansu yawa wancan da muke gaya muku ma ba gaibi muka sani ba satan ji muka yi ba wai mu ne muke da wani sirri na gane gaibi ba na da dalil ba mu san komai ba ba mu san a sharrun uri da zumantil arzi shin kan alheri Allah yake nufi da wanda suke cikin ƙasa ba am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma Allah yana nufin alheri ne wato yana nufin shiriya ne da su ubangijinsa yana nufin shiriya ne da su wasu wasu masu fassara a suka ce wai la na'lam halim tala'al halim tala'at as-sama'u bil hasi wash-shubi li azabin yuridu Allah yuridu Allah an yunzilahu bi ahli al-ard am li khairin yuridu Allah fihi wato cewa wannan fasarar kenan mu da muka ga waɗannan ba mu sani ba ko akwai wani abu da Allah yake nufi zai yi a bayan ƙasa ne kuma abun nan da zai yi a bayan ƙasa alheri ne ko sharri ne mu dai mun dai mun ga masu gadi haka da ya zai yi wa hakan ma ai yanzu kamar dabi'a ne yanzu mutum kawai ya tashi zai tafi zai tafi yalwa yana zuwa hanyar runabout na gidan gwamna sai ya ga sojoji da tankoki da menene da ma an an yi road block su road safety su menene duk an zuba mutane suna gadi a wurin an ce juya juya juya sai ya juyo ta ga yana juya a yana wani su to ni dai na ga jami'an tsaro irin irin har da tankunan yaƙi har da irin sani ne ya faru Allahu alam ko za su yi so gari ne akwai wani abu da za su so ne wallahu alam to kamar haka ne kuma suna ba da labari cewa wa'annan abubuwan da suka je suka gani ba ba abun wasa ba ne ban sani ba ma wata kila akwai wani abu da zai faru a bayan kasa ne to ba wani abu ne illa Allah ya kawo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo zai za a kuma za a ta an dakatar da dukkan wasu tsare-tsare da duk wani ya sani a wannan lokaci za a gyara kasa za a yi sabon tsari za a yi sabon abubuwa saboda shi kuma Allah kullum aikin sa ke yanzu ma inda muna da idanun basira da da da a ce akwai wanda zai gaya mana gaskiya mu karba ai corona virus ai wani sabon juyi Allah ya kawo a duniya a to in ba ba ka da hankali ba masu jin su ne su ba bawon da kansu sun yake ma kansu hukunci jiragen su ba za su tashi ba motocin su ba za su motsa ba wajajen aikin su ba za su je ba sun kukulle ai ko ma su suka tsokano kamar yadda ake kokarin faɗa ko su suka tono to sun tono abin da ya karfin su sai ka ce abin da bawan yake cewa zakara garin tone tone ya tono wuka wato garin tone tone ya tono abin da za a yanka shi ne in ma ma kirki suke hadawa in ma sihiri suke hadawa in ma menene suke hadawa in ma wani menene guba suke hadawa don su yaki wasu to fa kaikai ya koma kan macekiya kuma abin ma ya wuce kaikai ya koma kan macekiya a'a abin da baki ɗaya ma ya zama noma wato a abu da yake nan duniya da baki ɗaya kuma yanzu ai sai dai mu jira wani irin sakamako eh sai mu ce lana dare a jamu kuri da zuwan min arzika amma hada shi kuma rabbu kuma rashada sakamakon da zai zo mai bayan haka yanzu dai abin sanar da suke tunanin ma jiragen su na ƙarƙashin ƙasa wata kila ba su motsa ba ko da an gama wannan wannan dokar ta rashin fita za su samu matsaloli kaga da technology zai samu matsala kenan akwai wanda suke tunanin jiragen saman su ko bayan sun an yi grounding sun su na wata ɗaya ko za a zo a tada jirgi ko ko sai an samu wani aiki na mechanical engineering muhimmin tukunna wanda za a yi kuma yanzu Allah ya fallasa asirin duniya cewa masu cewa su sun mallaki komai su ne su ba su tsoron komai sun tana dama kowane irin ciwo sun masa shiri sun yi shiri ma kowane irin tsaro sun yi shiri ma kowane daidai to yanzu fa Allah ya karya ta kuma iyakacin da ke nan ga fahimta wanda yake wanda ya san Allah wannan ne babban fahimtar da ya kamata ya rike a matsayin guzurinsa cewa yanzu dai Allah ya karyata duka wasu a batini an san cewa duk wani wanda zai zo na ma barazana su ma sun fi haɗari tunda na ga wani bature ma ya rubuta Afirka is more safer than Europe. Munan wai mun fi a ce yankin da muke zaune ya fi lafiya a kan yankin. To, mutane ne sun cika duniya da chemical da da makaman da da da da da da da da da da chemical din nuclear da menene sun sun suka yankin su da shi. A ce ka mu we are more safer than wurin su. Sannan kuma ya kamata mu iya cewa prevention na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa bahaushe yake cewa in an ce to Allah ya gyara su gyaran Allah ba ba daɗi to kaga ga gyaran Allah an ce a daina zinace zinace a daina shaye shaye a daina raye-raye da mata da holewa da menene gidajen fasikanci da menene an yi an yi sun ce duk mu gida da ne ba mu ci gaba ba ne to yau wannan abun ba mai wa'azi ba komai su da kansu tsoron mutuwa duk ba abin da yasa suka dakatar da wannan ba sai tsoron mutuwa kowa yana tsoron mutuwa don haka duk dukiyar da yake nema ko biliyan nawa jirgin sama yake tara masa a ajiye jiragen ko da kai ne su zauna ba a samun kuɗin ya koma gida ya kuma inda zai tsere da kansa to alhamdulillah gidajen watalolin da ake samun biliyan a cikin su wani ɗaki kawai sai ka ji kuɗin da za a karɓa a kansa kamar za ka kai wata mota amma duk sun kukkulle kowa an kore kai har namu na nan wani yana bani labari yana cewa nan tudun wajen dan iya duk sun tattabi ba su nan kaga Allah ya tsarkake kasa da kansa dan haka wannan wata aya ce to menene asali a ƙarshe zai zo ko kuma ma mahadin kenan ake cewa wani mutum ne wallahu a'lam dudar kan ya bayar barna dan gaskiya an yi zaman dudar kai shekarun da aka yi a baya na barna da duniya ta cika da shi ba abin da ba hallaka ba har masu addini hallaka luwaɗi hallaka kashe kan a yanka kan mutum a yi tsari da shi a sha jini a yi menene kuma wasu ɗauka wannan shi ne zai ba su mulkin duniya to akwai aikin da jirgin zai ya wuce wannan ko da yake ba mu sani ba wannan da za ta zo Allahu alam Allah ya kiyaye mu to saboda haka ashe wannan ya kamata ya zama to wannan abu da ya zo ya faru idan bai zama wa'azi ya zama izina ba ga mutane to mu san da wani irin wa'azi kuma za a yi mutane nan da ba su shirya ba ina tsoron idan wannan wa'azi ya zo ya wuce aka ce ba a ba a wa'azu da shi ba to abin da zai biyo baya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ya kamata kowa ya san cewa babu wani ne iko kamar Allah subhanahu wata'ala kuma ya kamata a ce an yi tsoronsa an yi nisan dukkan wa'annan abubuwan da daga yanzu sai aka ɗauki kenan kuma an yi afusayin daga dukkan wa'annan abubuwan saboda an ga wa'azi Allah ya samu gane Allah ya fiye mu Allah ya yaye mana wannan cuta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu daga dukkan fitinu wanda suka ɗauki nauyin gabatar da shirye-shiryen mu wanda suna da yawa kuma ba su ce suna son a gabi sunansu ba to Allah ya saka musu da alheri a musamman kamar su alhaji bala da su alhaji sunusi da sauransu da manajan npa na ƙasa da na jiha da sauran dai manya-manyan mutane wanda ko sun ba da logistic support ko kuma wasu ba da kuɗi sun biya program a wasu tashoshi ko wasu sun ba da kuɗi an taimaka wajen gudanar da wasu ayyuka na wannan cibiya ta mu ta hajiyar rasul to muna musu addu'a Allah ya sa a cikin mizanin kyawun ayyukansu Allah ya saka musu da alheri Allah ya ninka musu lada Allah ya sa zama sanar sanadin tsiran su zuwa shiga aljanna Allah kuma ya zama ya sa ya zama musu kariya a rayuwarsu daga duka abin da suke tsoro na sharri Allah ya sa ya zama buɗi gare su cikin dukkan abin da suke nema na khairi Allah ka bi ɗan iyayenmu ka yi musu gafara ka kiyaye mu ka kiyaye mutuncinmu ka kiyaye addininmu ka karbi ayyukanmu da muke a wannan wata البركة من الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاسم لما سبق ناصر الهدي بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين